أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين to dama mun tsaya ne a tsakiyar huduba ta 27 an ɗauko magana ne haka sai na yanke na ɗan karanto mana daga sharhi don a fahimci abin da muke karantawa amma ban ƙara huduban ba bayan yana faɗin abin da ya faru wannan hudu ban dama bayan abin da bayan harin da wani ana ce mashi sufyan bin auf wanda mu'awaya ya tura ya kai hari an ba suka yi abubuwan da suka yi wanda shi amir mu'ina bin yake faɗi a nan ya ce wannan gashi ɗan gamid da yake shi sufyan bin auf ba gamide ne ya kai hari ambar ya kashe hassan bin hassan albakari kuma labari ya zo masa cewa ainihin mayakansa kan shiga gidajen mata musulmi da wanda suke ba musulmi ba su cicire masu kayan adonsu ba su dakata ba su illa kawai su yi irsir jayi to kuma sun koma ba abin da ya same su to haike cewa ainihin da a ce musulmi mutum musulmi ya mutu saboda bakin cikin wannan abu to da bai zama abin zargi ba da ma abin da ya daidai ya zama daidai a wuri a yanzu amirin mu'min to sai ya tsora magana kai ya ce fa ya ajaban ajaban wallahi yumitul qalba wa yajribul hamma min ijtima'i ha'ula'il qaumi ala batilihi wa taburrukum an haqqikum yace al'ajabin dukkan al'ajabi wato abin mamaki iyan mamaki yace wannan wannan irin abu zai iya matar da zuciya ya kuma kawo bakin ciki menene wannan na haɗuwan waɗannan mutane akan batansu da kuma rarrabuwanku akan gaskiyanku wato su waɗannan mutane suna kan batil ne suna kan bata amma sun haɗu wato yani yana nufin mutanen ma'auya mai gidansu batacce su ma batattu amma kansu a haɗe akan aiki ɗaya ku kuwa kuna da imamul haq ku kuke kan gaskiya amma ku kuma rarrab aka albarin gaskiya ɗin fa qubhan lakum wa taraha hina sirtum garadan yurma to qubhan lakum kaman tirmaku qub shine muni mu tirmaku kuma tara shi ma abin da yake nufi ke tara bi tariki ay hamman wa huzna aw faqra wato tara bakin ciki wato bakin ciki gare ku ko kuma faqran ko talauci kubhan wa tarahan kira kira a kansu da miyagun abuwa kamar ka ce tir tirkaico gare ku ko enan yayin da kuka zamo garadan yurma hadafin da ake harbi kusan garad shine ainihin wani abin da akan aje a rika gasan harbi da kibiya masala ana cilla a gawa zai samu ana ce masa target da ingilishi akan zana shaka da tsakiya da kuma wayansu da'irori a gefensa a ga ina za ka samu in aka zazzana da'irorin kamar guda biyar da kuma tsakiya to wanda ya sami tsakiyan sosai to shi ne mahir a harbi wanda ya sami kuma zagayen farko ko na biyu ko na uku to daraja daraja ne wanda kuma ya fita da'ira to da yi samayar ballantana ma a ce wanda ma bai sami allon da aka manna garad din ba ma gaba daya aka amfani da wannan garad din a wajen ma'anin wannan tagen ko kuma inda hadaf inda aka nufa kamar masu wasan kwallo suna bidan su tura kwallon ne a daidai wani wuri da aka aje ana ce shi ma garad ko hadaf tunda kowa nan yake hankoro ya wurga kwallo in ta shiga shi kenan kowane irin kwallo ne ko na kwando ne ko na mene da akwai shi da garad to kun zama target din da ake harbi yanzu kamar kamar masu gasar harbi sun mai sheku yanzu za su gwada harbin sai su mai sheku so su cilla muku yugaru alaikum wala tagurun ana kawo muku hari ba ku kai hari wato a kawo muku hari a same ku lafiya don tubus tubus a murkushe a tafi ba ku tabu ka komai me ke faruwa ne da wannan abin iska da ake ne ko ko iska aikin suke ya kuma kan yi karatu daidai wannan lokacin sannan na abu wato zauna wala ta zuwa aina ya kanku ba ku yaki sai a zo a yaƙe ku kasa an ce yaƙi abin da aka sani shine tsakanin sassa biyu wannan in an waɗannan na yaƙi waɗannan ma na yaƙi mayaƙa biyu ne ke haduwa amma idan ya zama na wasu ana yaƙan su su ko suna zaune ne kawai kamar dai da ya faru a ambar kawai sojojin ma'auya sun shiga ne kawai suka kwashi dukiyoyi suka yi ci zarafin mata da yara suka fita suka koma ba ɗayansu da aka kashe ba ɗayansu da aka yi marauni wai usallahu watar daun ana saƙon Allah kuna yarda wato a saɓi Allah kamar wannan cin mutunci irin wanda aka yi ma matan musulmi soja ya shigo ya cire mata kayan adonta abin kunni da na wuya da na hannu da na ƙafa waɗanda duk inda duk inda wayannan kayan ado suke haramun ne ajinabi ya gani inda ake sanya kayan ado din hatta ma an na kafa ma an ce kada kada mace ta buga kafanta a gane akwai adon tabbatan ba a ganin kafan da wato in dama gani duk mahallin ado din nan haramun ne a gani illa ma zahara min haka mai da yazo a nasin alqur'ani tun an fasara kuma ma zahara min ha shine wanda yazo a inda ake iya gani kamar zobe shi zobe yana iya halatta a gani na mace saboda yana mahallin da za a iya gani ya halatta a gani haka kuma kamar wasu mata na sa wani abana ce masa barima sukan huda hanci sai su saka wani dutse haka to shi ma ya zama ma zahara min ha tun da in fuskanta ya halatta a gani to adam fuska din ma zai halatta a gani kamar barima din da ke nufi to amma irin abin tsakiyan wuya da dan kunni da warwaron hannu da munduwan kaba su haramun ne a gani amma su ne mahallin da aka sa su ma haramun ne a gani shi to shine yanzu wani soja zai shigo ya shiga kware hijabin musulma ya zazzara wa'yan ya zuba a jakansa ya gaba wannan sabon Allah da ire irin wa'yan nan abuwa sannan kuma ku tardon kun yarda ma'ana kun shiru nan ba kun ce kun ba kun je ne kuka ce to shi kenan a je a saɓi Allah din ba mun yarda a saɓi Allah ba amma aka saɓi Allah kuka shiru mai kuka ce kenan ba ku taɓa ku komai ba kun ce yayi daidai kenan fa idza amartukum bisayri ilaihim fi ayyamin harr qultum hadhihi hamaratul ghayd amhilna yusab yusabbah an alhaq inna umurce ku da ku tafi ya zuwa gare su waje ku je ku yake su kenan a kwanukan zafi sai ku ce kawai tsananin zafi amma ratul gaib ke shiddatul har amma ratul gaib tsananin zafi zafi ya tsanani saurara mana a ɗan sauƙaƙa mana wannan zafin zafi ya ɗan ɗan sassoci ya sassoci sai mutane ana fama da matsanancin zafi irin wannan wato lokacin amirul mumin ya ce to a tafi ayyaki sun ce kawai ai wanzo ana matsanancin zafi a dan saurara zafi dan sabbat dan sassauci tukun wa idza amartukum bisayri ilayhim fi shita'i qultum hadhihi sabaratul qurr amhirna yansarih an albard inna umurce kuma ku tafi zuwa gare su wato ku zo ku je ku yaƙe su a lokacin tsari hunturu sai ku ci ko tsananin sanyi tsananin sanyi sanyi ya yi tsanani saurara mana har sai idan sanyin ya yi sauki-sauki to yaushe za su je kenan kullu hadha firaran min al-harr wal-qar wal-qur duk wannan abin da kuke yi tsere ma zafi da sanyi fa idza kuntum min al-harr wal-qur tafirrun fa idan antum wallahi min as-sayf afar in har kuka kasance kuna guje ma zafi da sanyi to kukan wallahi za ku fi gujewa ya zuwa ga takobi daga takobi idan mutum yana jin tsoron zafi yana jin tsoron sanyi na yanayi zafin yanayi ko sanyin yanayi ya ka gani in ya ga takobi kuma gudunsa ba zai fi na sanyi da zafi ba saboda ainihin zafin takobi ya fi zafin rana saboda aka yaga takobi za a yaga jikinka na jini wata kirma a makisa ko ka rayu ka ci uban wuya ko kuma a kashe ka ko a cire maka gaba saboda haka in kana jin tsoron zafin rana to zafin takobi zai in kana jin tsoron tsananin sanyi to za ka fi jin tsoron takobi in ke cewa ma ai balhum bal bal innahum min as-sayfi yafirru gaskiyar magana kenan ba harwal qurba ne saif ne ake guje ba saif din ne duk da ainihin za a je wanda zai je game da takobi ya zai damu da zafi ai sai ci muje kawai ya ashbahar rijali wala rijal ya ku yana yana magana da mutanen kufa ke yana ga mutanen amirul mu'minin yana magana da mutanen da suke biye da shi du amma suna biye da shi ne a matsayin shi sarkin musulmi ne irin su awwalu da salisu da awwalu da salisu in ya samu su samu musamman ma yadda suka ciwo ya hannun salisu kaga yanzu shi idan ya idan idan ya in mulkin na sanar rabo ne ya kwace a hannun wani ya ba wani to kuma suna biye su ma ko a kwata ba su kamar yadda ake bin azaluman duniya ke sai ga azalumi ya tattar dukiyar talakawa da ya rike sai kaga talakawa na bai da shi wai ya san musu kuma har su mutu ma ba a basu ba alhali nasu ne dama aka tattara aka rike haƙoƙinsu ne aka tattara aka rike amma suna fata a san musu sai ga mutum yana biye akan yana biye din sai a murshe shi je mutu a banza ba a bashin ba saboda shi ka in kaza ce sarki maka kyauta ba ka wadata kaga wani da ya bi sarki kaga irin abubuwan da ya samu kaga irin gidansa kaga gonarsa kaga dawakansa da yake hawa kaga kuyanginsa dama duk wannan ne a yake irgamun dawakai in ka yi hawan wannan ingar mai hawan ce ingar haka yake kaga irin abincin da yake ci kaga tufafin da ya sa a ci a ba ya samu karɓuwa wajen sarki to mu war mu je kuma an samu to haka nan ne duk aka zo aka kewaye aka aka kewaye sarki ana jiran a shashe gari to shi amirul mu'minin adalci yake to su kuma abin da suke so muke su ba abin da suke so muke na abin da suke so a kwata wani wani a ba wani dubin da aka amin lokacin da ya shiga basara ya kai shiga baitul mal ya ga tarin dukiya ya ce rudo ni ba ni ba ya kintata ya kai ce a raba ma kowa dirhami ɗari biyar biyar duk sojojinsa aka ba kowa dirhami ɗari biyar har da shi ma dirhami ɗari biyar din ya samu to sannan ma wani mutum ya zo ya ce to an yaƙi ba ni amma ina tare da ku a zuci ina nawa rabon sai ya ɗauki nasa ɗari biyar ɗin ya ba to sun mutane galiba ba irin wannan suke so a daidaita su da tu a yi a zama ɗaya a daidaita da talakawa suna so a tattaro ne a ba waɗansu sai kuma su ma sun zubi amma nan a ba su an su mutu ba a ba su ba ta haka nan ne kaga suna bin muawiya uh har su mutu a banza kagan da suka je su kamar yadda shi wanda ya shi sufiyan bin auf yake ba da labarin irin dukiyar da ya ba a amba ce tun bai taba ganin yaƙi da aka ci riba ba tare da an sha wahala ba irin wannan hasarar su kaɗan ne kuma a ce ba hasara amma ga dukiya mai yawa amma dukiyar dukiya wace irin dukiya kwace da cin mutunci da kisan da zubar da jini ne da Allah ya haramta to amma su wannan shi wannan irin wannan suke so tun da Amir Mumin ba yin wannan to shi yasa kaga shi yake shi yake ce musu ya ashbahar rijali wala wala rijal ya ku kamannun maza ba maza ba wato ga su kamar mazaje ka san aka ga mutane kewaye da shi za a ce kawai yana da yana da mazaje amma ba maza bane wane ne namiji yawa mai kwazo abinda ake nufi kenan ba to wasu ga su kamar maza amma ba maza ba ma'ana ba su da aiki irin na wanda aka sani na na jaruntaka irin na namiji kasa aka ce mazaje a wani wuri abinda yake nufi daban ne yana nufi jarumawa ke to kamar haka ne yake hulumul atfal wa qulu rabbatil hijab hulumul atfal hankulan jarirai ga manya da hankalin jariri ga babba da hankalin jariri idan ka sami mutum kato a jiki amma kwakwalwarsa irin ta jarirai ya ka gani ai ka san kaga gabo menene hankalin yaro shi hankalin yaro in an bashi da daɗi sai ya za aka dan bashi dan alewa da zaki shi kenan yayi sai a ja shi kawai akan hakan shi yana yana yarda da abu mai daɗi ne kawai shi in yi daɗi yayi daidai sauraka masu son su ja ra'ayin yaro yanzu na sai su ja ra'ayinsa da alewa aka ce za a bashi alewa kawai shi kenan ya cewa zai je ɗauko wancan a bashi alewa sai je ɗauko wasu akwai wasu suna amfani da yara wajen sata an ce kwanakin bayan na ji irin wannan na faɗi a abuja cewa sun shahara da irin wannan suna amfani da yara ƙanana suna yin masu sata sun su ba yaran wasu abubuwa akan kama wani lokaci sai zama manyan daidai in an kama wani lokaci shi babban sai gudu amma su yaran ana tura su to kun bai wuce zai ce zai ba su kaza su kun suka dauko suka dauko kaza zai ba su kaza su kuma zai zai su dauko mishi to wato ga ku da ga ku da girman jiki kamar manya amma kwakwalen yara wato yaro wanda ke shi abin da yake ganewa shine kawai abu mai mai daɗi ba shi dan abu mai zaki yayi shi ke to kamar su ba abinda suke so kenan wani lokaci ma ainihin da rudu ma sai a yi musu sai a ja su a ce zo za a baka alewa sai a raliki da zai za a je a bashi kashi ya je ci uban waya to amma dai za a iya jan shaka to wato kuna da ukulul atfal ke wato ainihin kawai ko kuna neman abin da za ku ji daɗi ne kawai ko ga kuma da hulum da ukul daya rabbatil hijal kuma ainihin su ne kinaya ne ga ga mata hijal hijil shine wani irin labululuka da akan sa a wani kubba inda amarya ake ake daukan amarya ana ce masa hijil ko hijila hijila eh hijila ake ce ma wato kubba akan yi a rufe shi da wato kamar rufi sai kuma a rufe shi ta gefe ta kuzurwa hudu da labuloli masu ado amarya takan shiga ciki ban san ko sukan ɗauke shi bane ko kuma a gida a gida akan aje ba yana nufin kamar da rubuka wanda ake ɗaukan wannan ko ba ko hijira ya bambanta da darbuka darbuka shi dama ainihin ana ɗaukan ana ɗaukar mutum ne ya tafiya a kan raƙum shi ko hijir ainihin ado ne wanda yake kamar ainihin hasatan da amare to wato kina yana nufin wato kinaya ne ga su wato ainihin suna da hankula irin na tarbiyyar mata wato da a ce adal misali tarbiyyar namiji a lokacin a tarbiyya irin yadda ake yi na da ba yanzu ba idan mutum ya zama tarbiyyar namiji a nan ne zai koyi dibarori na dauriya da jaruntaka saboda za a koya masa harbi da tseren doki da su wannan da su wannan to idan ya zama goyon mata da kake gani ya zauna a gida ya kuma girma him amma ba maza suka yi masa tarbiya ba bai san hawan doki ba bai san tsaron takobi ba bai san harba kiliya ba bai san gudu ba bai san dauriya ba bai san kiwo ba ba ya fita kiwo abin da ya iya shine kaɗi da tatsuniya da tsegumi amma ga shi ya girma himi ya ka gani malam in aka ce a yaƙi ya ka gani wannan wannan kinaya ne ko ba lura ba wato kamar ku sun zama tamkar hakan na'am wanda suke tare da shi ga sunan mazaje ne na'am so in su ma sun dan za su iya yakin amma dai tsoro san abin duniya da tsoro duk ya hana su suna tsoron mutuwa suna son samu abin duniya lawadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifata wallahi na burin ban gan ku ba ma ban san ku ba ma san an taba sanin ku wato su wanda suke gaira da amirul mu'minin du din nan ce ina ma san ban gan ku ba ban ma san ku ba wallahi jarat nadaman wa aqabat sadama wato sanin na kuma ma'arifat sanin ku din nan ma wallahi ya jawo min bakin ciki ne ya ya ya ya zama ya zama karshe ma ya sa mini ainihin ana ce ba shi sadam ko dai yana nufin gaiz ne wato bakin ciki ko kuma kai ainihin ruwan miki wato da da nadam da sadam na iya zama abu daya wato abin da ya zama karshen haduwar mu da ku da sanin ku da na yi kawai shine samun bakin ciki na ma ban gan ku ba ban ma san ku ba amma ba ku ne mutane na ba qatalakumullah a tirmaku ka qatalakumullah kamar tsinewa ne kamar da tsine muku qatalakumullah laqad mala'atum qalbi qaiha kun cika zuciyata da da ruwan miki kai shine ruwan miki ruwan kurji kun cika zuciyata da ciwo da guba ciwo wasu hantum sadri gaiba kun cika zuciyata da bakin ciki gai ko bushiye wajen ra'atumuni nugabar ta hamami an amfasa kuma kun cika min kun cika kun sami kwankwada don tajar ru'i shine kamar kwankwada kamar yadda a ce in kaji an ce kwankwada ba yana nufin sha ba kenan in ka ji an ce a kwankwada abu kama a kwankwada mara daɗi ke a sa mutum ya sha shi to menene mai nugab nugab jam'in nagaba shine jur'a da shi jur'u lafzan wa ma'anan da jur'a da nagab duk ɗaya wannan kuma kalman ina ne wurin ta hamam tahammam kuma hammu kenan bakin ciki a safan shi ma abin da yake nufi jur'atan ba da jur'a an fasan kaman bibiyan numfashi wato jarra'atun mini nugabar ta'am kun tilasta mini kwankwadan bakin ciki mai bibiyan juna domin da jur'a da da nuga budu abu daya kun tilasta mini kwankwada shine ke amma yankun ce alzaltumuni nuga sai aka ce jarra'atumuni wanda shi ma yana nufi ta jarru shi jur'a shi ma kwankwada ne da nugab da jur'a duk kwankwada ne ma'ana kun tilasta mini kwankwadan bakin ciki ko sai ya nuna bakin cikin nan sai ya sifata shi da amfasa kun san nafas numfashi yadda jan kai numfashi da jawo shi suna bibiyan juna ne da sauri da sauri kana ta jan numfashi ne ko da lokaci to an fasa wato kamar a jere kamar shakar numfashi wato duk ba abin da kuka samu sai takaici da baki ciki ko da lokaci wannan wannan halin da amirul mu'minin shi ke na fama da irin mutanen da suke kewaye da shi an bi shi u ya zama sarkin musulmi a sami abin duniya irin yadda aka bi imam hussein du za a je kufa zai zama sarki a sami abin duniya da aka haɗu a karbala ya zama yaƙi sai aka watsi sai kalilan da suka tsaya na shi ma tare da amir umin akwai kalilan wanda koda me zai faru za su iya da kiyo amma mafi yawa dai kawai sun zo ne saboda muradin kansu so shi ko addini addini ba ana yin shi wai in yayi maka daidai bane bautan Allah kana yi tsakani ga Allah da daɗi ko ba daɗi in ya zama in addini ya maka daidai za ka yi in bai maka daidai ba ya saba maslahanka ba za ka yi ba to ba addini ke yawan mutane haka suke da yawan mutanen duniya haka suke in a in duniyar su ta yi addini ya yi in duniyar su ba ta yi ba to addinin bai har ma abin takaici sukan auna nasaran addini da samun abin duniya ne in duniya mutum ta yi daidai sai a ce to ka ganin da Allah ya mishi da kyawun sakamako tuwon sa lafiya lokacin miyar sa kullun jan ya bi Allah ne ai wannan rashin masanin makama al'amari ne Allah ta'ala nan yana gwada mutane ne nan gidan aiki ne gobe gidan hisabi ba da wa'annan parameters na duniya ba da su ne ake auna addini addini ana yi ne saboda Allah sawa'un duniyan ka ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi in dai ya yi daidai a wajen Allah masha Allah shi ne abin abin da zaran sun ga abin ya taɓa maslahansu rayuwansu da jin daɗin rayuwa sai su jari addinin kun bai zama daidai ba sai masu ɗauka ainihin in suna shan wahala cewa to Allah ko yana tare da mu mun ga dai an ta shan wahala Allah anya ko muna kan gaskiya mun ga muna cin gulani wa afsadtum alayya ra'ayi bil isyan wa bil isyan wal khizlan kun bata mini ra'ayina da sako da tabarwa tabarwa shine ya sarwa ya yashe da mutum wato zan ba a taimake shi ba khizlani akasin taimako ne nasar dan an taimake ka wanda suka taimake ka wanda wasu suka gudu suka ƙi taimakon ka sun maka izlani ke kamar wanda suka yi imam Hussein a Karbala suka tsaye suka bashi aka kashe shi izlani ke wato sai kun ata man don ra'ayina wato ina da ra'ayi mai kyau kan yadda ya kamata a tabbatar da addinin kamar yadda manzo Allah ya zo da shi amma duk kun bata da sabo da kuma ya sarwa hatta laqad qalat quraish inna ibn abi talib rajulun shuja'un walakin la ilma lahu bil harb hatta kaima quraish suna cewa dan abu talib mutum ne jarumi sai dai bai san yaƙi ba wato saboda in an ji an mayaki sai zama sai ma'awaya ya nasara sai a ci ayin ma'awaya ya iya akwai dabaran yaki shi ko ala bai iya dabaran yaki to shi shi dabaran yaki ya yaki shi ne ka tsaya kyan tsakani ga Allah ka dake ba ja baya ba kai yaudara ba ka ce to shi kenan aji makamai aji makamai mun gaji mai yarjejeniya a huta yau da gobe da jibi gata a ci gaba sai a ce to to to to shi ke sai an saki jiki sai ku farma wayancan ku karkace suna suna kwanci dubara ne wannan yaudara ke da cin amana to da irin shi ne su a zaluman duniya suka yi nasara da cin amana da yaudara da karya ka'ida a ji a rubda gari a firgita al'umma a sace dukiyoyi a kashe rayuka na wanda ba su ji ba su gani ba sannan sai a ce an yi nasara to amma da za a sami wanda su dake Allah su bi amirul mu'mini to da an yi nasara akan wa'ancan mabarnata din to amma sai ba su bi shi ne kamar da ke cewa abin mamaki yadda ainihin su tare da suna kan bata ne amma sun kansu a haɗe suna biye da limamin bata ko kuma kun watsi tare da kuna tare da gaskiya ba ku min gaskiya su ko suna biye da bata ne na'am dalili shine manufofin wayannan mutanen duk yayi kama ne da mutanen da suke bin imam ali da mutanen da suke bin ma'awiya duk manufofin su yayi kama suna sa abin duniya to wajen ma'awiya ana samu saboda ka da rudin cewa za su samu din wajen ali kuma ana bin ka'ida da doka ba a fatan kayan mutane ba a zubar da jini kuma ana so ana bidan mutumin kirki ne wanda zai kwana yana sallah yana karatu rundunar mu'awiya ko za a za a sha giya raba masu a ce kuma shikenan an halatta musu gari su shiga su shani da mata su ihu su ce wa yeho in za su yaki su ce wa yeho ba a guje su zawo a ce in an gama akwai shan gari a shiga gari a sha shan gari an yadda ya mako a kwaso dokiyoyi to irin wannan to su kuma in can mutanen da suke tare a lisan yi mutanen asin da suka samu dukiya mai yau muku ali sai ce ga yadda za a yi wa ka'ida za a bi to haka za ka dunga ban ka'ida ne sai za ka samu kamun ci gari an ce ba ɗiban ku yanki muna kallon mata kyawawa an ce a bas muna kallon ɗimbin dukiya an ce ba duk na al'umma ne da mu'awiya ne in ya kan fito sai rabi sai ya ba ma sarkin yaki to sai ka komanda yana sarere to idan me zan yaki me zan ci in gama yaki a ce da ni da talaka duk tafiya mu da to ibn abi talib bai iya yaki bane ya iya yaki saboda shi yakinsa a bisa ka'ida ne muawiya ya iya yaki ne jaban jaban ragon maza matsoraci wanda bai taɓa kwamawa a fage ba a kafa karawan sifis imam ali ce masa to ma'awaya maimakon a karkashe musulmi bangarori biyu tun da rigiman da ni da kai ne fito mu kwama in ka kashe ni shikenan in na kashe ka shikenan amma ya ce je kawai a kashe ni sai ba inda zai bai fita ba yake ya kira ya kira ina shi ya tabbatar yana zuwa za a kashe shi saboda ka ba zai shi ne wani shaƙi ya ce bari ya dan tabuka sai je shi zai mubaraza da ali da ya kawo sara yana wani kwam yana dan nukewa kwam sai ya kware masa al'aura sai imam ali ya kawo da kai sai ya zuba a guji al'auran su sai ya buɗa a fagen fama ana gani duk aka kawo da kai shi sai ya zuba a guji saboda ya san imam ali mai tsananin kin ganin tsarki saboda ka sai ya danna a guji lokacin to ai yana man mu'awaya gadara da wannan sai ce to ka kwama da ali ni ba mu mubaraza ba sai ce da kai mubarazan ba ka gudu ba ce to kai kayi ne ka gudu sai su tafa ce shege ka iya shegantaka sai su tafa dama da duk shegun ne da dukkan ma'anan shegantaka wannan shege ne wannan ma shege ne shege na rashin uba wannan an haife shi a yashi uwarsa ta ji bayan gari ta haife shi a yashi ta bar shi nan ta yace shi a yashi wannan kuma aka ce dan wane ne da ya girma sai aka ga ya kama da wani a wannan tarihi ne in ka duba yana nan a masadar sosai to ga shegun rashin uba ga kuma shegun shekataka to amma sai zama su ana cewa sun yi yaƙi haka ake iya yaƙi da yaudara da ƙarerai da cin amana da sabon Allah da su ne ake yaƙi da su ne dabaran yaƙi to amma da rashin rashin biyayyen da su wanda suke tare da Amir Umar suke sai jin hawo suna cewa to shi Ali bai iya haƙi ba an ce akwai wani wani wani kisa da aka ce wasu almajiran Ahmad bin Hanbal suna tattaunawa suka ce Abubakar wannan akwai shi da ya iya siyasa Umar ya iya siyasa Usman to shi dai bai ya cika bai iya siyasa sosai ba kansa kawai ya sani sai aka zo kan Ali to Ali ga dai jarumta amma ne kuma dai bai iya siyasa sai aka ce sai Ahmad bin Hanbal sai ya sa baki ya ce dai kuna maganan ku ina jin ku ban ce muku komai ba amma kun faɗi wata magana da na ga ba zan yi shi inda kuka ce Ali bin Abi Talib bai iya siyasa ya ce su Abubakar da Umar su hilafa din ne ta kawata su amma shi Ali shi ya kawata hilafa Ali gwarzo ne ko ba matsayi amma wasu mutane ba su zama gwaraza ba sai da suka samu matsayin da ba su samu matsayin ba da ma ba ji ɗurin su ba samsam kamar yadda ake sarautar gargajiya za ka gan ɗauko nufan ko an naɗa mashi tun ji mai rawani an ji mai sarki musulmi ba wanda ya san shi da bai ba a tun jima mashi rawanin ba har ya mutu ba ma za a san shi amma yanzu an kana naɗa mashi tsumma an ce to sarkin musulmi ne sai ka ga a sai mai martaba to ina martaba take a wannan cinjime ma abin da aka kanana da illa iyaka da ba a kanana da mashi ba wanda ya san shi to imam ali ko ko da bai rike mukami ba amirul mu'minin ya subul muslimin ka'idar gurur muhajjali ko da bai rike wani mukami amma wasu su lalle su mukami ya daga su da ba su ba su rike mukami da ba ba a san su ba misalin da za ku ka misali a saqifa lokacin da aka je naɗin abubakar mai abubakar ya ce shi fa da ya mai magana ya ce tsakanin umar da abu ubai da na jarra duk wanda kuka ɗauka na ya alal misali da a nan umar ya ce to a ba abu ubai da misali da abu ubai da ya zama shine halifan farko to kuma lokacin da umar ya zo rasuwa ya ce da abu ubai da minar jarraha yana nan da shi na naɗa don ya kasa naɗa ɗaya daga mutum ɗaya bayan shi wanda zai gaje shi din da ya ga cewa zai mutu ya ce da abu ubaida yana da rai da shi na naɗa da salim molon ko zai fananan da rai da shi na naɗa wanda yake nufin da abu ubaida na da rai da usman bin affan bai zama halifa da abu ubaida ya zama da kowa ya ji abu ubaida bin al-jarrah na uku a daraja bayan annabi da kowa ya ji wannan da kuma salim maulan huzaifa yana nan da, da duk an ji ɗuriyan salim maulan huzaifa a wani lokaci ma umar ya taɓa ce ma abubakar lokacin da yake kuka bayan abin da sai da fatima ta faɗa ita kana turo su kuka duk mace ta yi magana da na sani da ba kai nan da ba da na da na nada salim maulan huzaifa ayan cewa sai in ci da kai in sa salim to kun ga da salim aka nada da ana nana cewa daga annabi sai wani sai salimu yanzu ake jin salimu din in ba karatu mai zurfi ne ma kai ba baka saba jin salimu din ba haka yanzu gashi ma kuna iya ganin sarkin gargajiya wani sai da aka nada sarki sannan mutane sa ta bincike me ake ce ma sarkin ma ko ba san sunan shi ba su taba sani shi ba ba shine sarkin musulmi menene aka ce ai soja ne da to me sunan sa aka ce sa'idu aka ce ba sa'idu bane sada ne ba sada ba ne sa'adu ne to amma su ma a rediyo ba sunan ba daidai suka faɗi sunan ba ko ba ku lura ba to haka ake na sarkin musulmi ya kamata musulmi ya zama shi musulmin ko da gani shi sarki ne ko ba na rai to shi shi amirul mu'minin ko baka ce mishi shi sarki bane sarkin amma wasu da ba su da ba su a sa su a sarautan ba da ma ba a san su ba to wato kenan mukamin ya maishe su wani abu ba su ne suka mai suka zama mukamin ba kenan shi ko amirul mu'min ko ka bashi ko ka ce shi ne sarki ko ba shi sarki bane sarki sarki ne kamar yadda manzara sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-hasan wal husayn sayyidani in in kama wa in qala al-hasan wal husayn sayyidani in kama wa in qala Hassan da Hussein shugabanni ne biyu ko sun zauna ko sun tashi ma'ana ko sun miƙe sun yaƙi ko ba su miƙe sun yaƙi ko kuma haka ma shi ma Imam Hassan Allah ya ramshe shi ke kafa ma wani hujja da ya zo yana ce yana ce yana ce yana gallaza masa Imam Hassan magana ya gallaza masa magana masu zafi yana cewa ya kai wanda ka tabar da al'umma ya kai wanda ka kunyata wannan al'umma to sai yake ce masa to ya kai wannan da kake wannan magana ni manzo Allah ne man tarbiya hannun manzo Allah ne girma shi man tarbiya kai kuma waye maka tarbiya sai mutumin ya shiru ya ji kunya domin ka san ko dai waye ya maka tarbiya ya kai manzo Allah sai ce to ashe man yake da mutumin ya dai ya shiru sai ce ashe manzo Allah bai ce ni sayyidi ne ba sai ce ya ce to ka gani sayyidi ina na rike sarauta ko ban rike sarauta sayyidi nake ko na rike sarauta ko ban rike sarauta to mutane har yanzu muna ganin ba san ma'anan ma shugabanci ba su sun dauka shugaba shine wanda ya rike mukami rike mukamin shine shugabanci in ko shugabanci ne irin wannan gashi a Najeriya ma kuna je kuna gani wani jirgin kato dolo kan ba komi fan horoko jirgege da aka yi sa'a mala'ikan mutuwa ya kai masa ziyara sai ga abin da ke ja amma dai zama shugaban kasa baya magana ba a ganin idonsa sai dai kaga wani katon bakin gilashi ko telefon zai sai a rubuta masa abin da zai faɗa a telefon din amma shi ya zama shugaban kasa kaga shi shugabanci ba shine bai ba ka rike mukami ba shine ba ba shine shugabanci yawa shi shugabanci shine ya zama kai shugaba ne koda baka rike mukami ba in ka rike mukami to shi ya zama a lokacin ne da a ga kyakkyawan amfani da mukami din amma idan baka rike ba ma kana na shugaba ko ba lura ba to wannan kaga su mutane saboda rashin ganewa har sun fara cewa inna inna ibn abi talib rajulun shuja'un shuja'un walakin la ilma lahu bil harb haka suka ai gashi ba iya yaki bane kaga yanzu ba kaga inda ma'awa yake ta girgita mutane yana kwace masa garuruwa bai iya yaki ba shi to a wani faɗi za mu karanta yana na anhajul balaga nan inda yake cewa shi ma'awa ya sani sarai cewa lalle in dabara ne na fi shi dabara na fi shi wayo amma ba haka ake yi ba haka ake tafi da al'amarin mutane ba da yaudara da cuta da cin amana ba da shi ake ba ana yi da bin gaskiya ne da rikon amana don za a gamu da Allah nan gidan gwaji ne amma ya san inda wayo ne na fi shi wayo amma shi na'am yana shi dabaran yake sa ba bin ka'ida ba ruwan shi da ka'idan addini cewa wannan haram ne ko wannan halas ne ko wannan karuhi ne ba ruwan shi ko wannan ya dace ko bai dace ba ko ma bai dace da mutunci ba ba abin da ya dame shi dai kawai abin da zai bai cimma burinsa kawai ya rike shugabanci illa ya lillahi abuhu wa hal ahadun minhum ashaddu laha nirasa wato su wayannan masu cewa ibn abi talib bai iya yaki ba shine yake cewa lillahi abu wannan wannan shibirin ibarori na larabci wanda ba za su fassaru kai tsaye ba ko ba lura ba kamar ka lillahi kaza kamar lillahi abuhum wato ga Allah nake kai ko karan zuwa amma sai maka ci abuhum ba kamar kamar magana ta yasarwa cewa ba su abin da suke wannan ba su abin da suke akwai wani mutum wanda ya fi gwanin cewa gare ta mene ke na har yaƙi don ana kiran yaƙi mace akwai wanda ya fi gwanin cewa da ita ne fiye da ni wa a ƙadamu fi ha maƙaman minni wanda ya fi gaba da ya fi zama a kan gaba wajen matsayi a cikinta ita yaƙin kenan fiye da ni wato akwai wanda ya fi iya yaƙi da kuma wanda ya fi shi ne jagora wanda ba a kamar shi ba kamar ni a cikin a cikin mayaka in yaƙi ne kaiwa ne kai ka hada da da mazala cewa da da takobin Ali bin Abi Talib Allah ya tabbatar da addinin kuma na cewa da da dukiyar Khadija da takobin Ali da su addinin ne ya kawo da ba wai don takobin Ali ba da addinin bai kafu ba sun sani sarai wane ne ya ƙi su badariya ne uhudiya ne haibariya ne ga sunan wane ne a ranar badar suka dunga kwamawa suka yi ansabu da wanda karanta tarihi yana nan za ka ga manya-manyan gwarazan su da kaji an ce ali ya kashe sai hamza ya kashe kafin su a badar kenan daga wanda za ka ji an ce ali ya kashe sai wanda za ka ji an ce hamza ya kashe ali ya fi shi ali ya fi kashe gwarazan su a ranar badar aka zo uhud kafin su kashe hamza ya kashe gwarazansu ya zama a uhud mafi yawan gwarazansu ali ya kashe su suka shigo suka zo handak suka zo da abur bin abdulwud wani jirgin jarumi yana kira har ya ce ya jama'a ya jama'a musulmi ina kira har murya ta ta dushi me me me wannan abin kunya har ina kun ce fa wanda ya mutu a cikin mu wuta za shi wanda ya mutu a cikin ku aljanna za shi to ni ina son in shiga wutar yanzu ba wanda yake son shiga aljanna a cikin ku suka shigo ya ce ya jama'a musulmi ko ba ku yarda da addinin naku ba na kira har murya ta dushi aljannan nan da kuke so shi nake so in kai ku kamar yadda kuke sa ni kuma yana son shiga wuta a zo mana kwama ba ga tsoro ba duk ba wanda ya tun safe yana ta kira sai can imam ali ya miƙe sai manzo Allah ya ce a a ali ibn abdul wud ne fa yace ya rasulullah wannan ai ka kaza ya ya ai ma za mu ji kunya ba kwama da shi shine manzo Allah ya yi masa addu'a yace ya rabbi na rasa hamza yanzu ba da kowa sai ali Allah ka kare min shi to sannan suka je shi ibn abdulwud ya dubi ali haka ya ga ce kai yaro ya sai dai sun ya ga ce kai yaro me sunanka tun da shi jibgegen ato ne kai dubi kai yaro me sunanka ya ce ali bin abi talib ce kai da abu dalib ne ce ni ba da ba zan kashe ka abu dalib aboki na ne ya zan kashe dan aboki na sai ce amma ni ina son in kashe kai in samu ladan sai ya dan jawo shi sai ce ni ku ba na son kashe ka sai ce to in baka son mu yaki to ga sharadi ya ce mene ka musulunta ya ce ba na musulunta to ka janye ka fasa yakan annabi ya ce ba zan fasa to sai yanzu ba abin da ya rage sai yaki kenan ko to sai suka fara kakakau kakakau wannan labarin shi na mahallin wanda su abu sufiyan suna ganin haba yau ai da ibn abdulwud kawai sun dama manufan handa shi ne a kashe annabi a kashe duk wanda ya imani da shi suna ganin shi abdulwud kawai ya ishe su su sun tsaya ne su gani can da kura ta tunduke ba a ganin su kawai sai ana jin tsara ne sai a ji shuru sai jan a ji kau kau a ji shuru sai a ji kau kau kau sai can suka ji wani abu na tafiya suka duba sai suka ga ashe hannun abdulwudu ne sai da su abu su suka doka ya kusa mangare su suka ga ya faɗi ba su ruwa suka ga hannun abdulwudu ne suka yi sannan kuma aka ci ga kwam a cikin suna ji ganin kura kawai sai can sai suka je imam ali yana cewa allahu akbar ha ba su abu su fiyar mala in ba ka yi ba nuri ka danna sai gida to ta nan aka ce manzo Allah ya ce wannan karawan ladansa ya fi ibadan mutum da aljan tun daga adam har ya zuwa ranar wurin kawo to ya samu wannan daraja mal da yakin haibar wanda wani da wani suka je suka dawo ba su taɓa komi ba a rana ta uku manzo Allah ya ce to gobe zan ba rana ta biyu kai bayan wani bayan wani na biyu ya dawo ce gobe zan bada tutan nan ga wani mutum wanda yana son Allah yana son annabi Allah na son sa annabi na son sa Allah zai bashi nasara aka waye gari wani yana cewa bai taɓa buɗe shugabanci irin na wannan ranar yana fata a bashi da safe bayan Allah an yi sallar subahi maza Allah ya ce ina Ali bin Abi Talib aka ce ai yana ciwon ido yana ciwon ido masu fatan cewa ba shi ya kamata a baba ya ce a kira shi yi masa addu'a a ido ya ce tun daga nan idansa bai taɓa ko gizo ba ya ba shi tutar ya ce je ka yaƙi ba ja baya ha Allah ya baka nasara ya je aka ce suna ainihin ƙyauren garin sun zuba abu sun shiga gari sun kulle kyauran garin ba shi da kama kama ta waje tura hannunsa ya tsinsu suka shiga cikin kyauran na karfi ya girgida shi ciki da shi ya shiga yaƙi da shi yana ta mangaransu da shi zuwa can ya wurgar ya zaro takobi ibn abbas ya ce wallahi mu ɗari majiya ƙarfi muka ji mu ɗaga kyauran muka kasa kasunan yaƙoƙin ga yaƙoƙin abin yaƙin wani wanda wani shi ka sulke ba inda karfe ba ko dokinsa karfe shi karfe ya dunga soka duk wanda ya ji kusa sai cika masa ya mutu musulmi suka danna abuji an suka wuce annabi suna gudu yana ilayya ibadallah yana yanzu sun gudu imam ali ya tafi shi ya tafi wannan mai doki yana kawo masa suka da mashi yana kaucewa har ya kama mashin ya bankaɗo shi kasa aka kwama ya fille masa wuya sannan wasu suka aka aka sai hawazin suka danna abuja wanda shi ma wannan yakin wanda ci suna ganin kawai shi ke nan yanzu za su yaki ne ba ja ba sai sun gama da annabi da yakoki daban-daban wanda sanannen abu ne wai shine yau ake cin shi bai iya yaki saboda mutanen da suke tare da shi sun kisa umarni na'am shi ɗaya zai iya yaki amma dai ai ka san al'amari ba mutum ɗaya ne kan je ya kome ba ko yawa wato suna suna masannan jama'a Musa kenan izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu wanda suka faɗi wannan Allah ya fushi da su ya jefa musu makon shekara 40 to su ma haka suka tabar da Imam Ali wato suka yashe shi ya zama suka kyale shi inda ba shi zai yaƙi ba su kam su dai yan a sami mukami ne in sarauta ta tabbata a tura su yaƙi inda za su je su murkushe su kamo gari su kwaso dukiya a zo a raba kafa mulki a tura sabon gwamna ya je ya ci daula abinda suke tsammani ke laƙad na hartu fiha wa ma balaktul ishirin na shigna kutsa cikin ta duk ita yaƙi da larabci har ba ana kiransa namiji da mace ku don da ka ga dama حتى تضع الحرب أوضارها أشكين القرآن تضع الحرب أوضارها أما تكناية مجي لقد نحدت فيها وما بلغت العشرين نا كوس أشكينتا نا زما جارمي غرزو أشكينتا الحالي ني بان كيما عشرين ما بان كي شكرا عشرين ما روكت نا زما غرزان يكي وها أنا ذا قد ذا ذا منيني ذربت ذربت على الستين gashi yanzu ni na kusa 60 wato na kusa cika shekara 60 da haihuwa yanzu mutumin da tun bai kai sha tara ba bai kai ashirin ba yake kwama yaƙi ya zama gwarzo a abu in ya kusa sittin ya yake aka ke tsammani sai ya zama baya ko da yanzu a ce mutum gwani ne a ce kamar a ce gwanin karatu a ce ai gwani ne ya iya karanta alkurani tun yana yaro ya haddace alkurani amma sai a ce a gashi kuma yanzu shekaran hamsin da takwas ka kuma bai iya karatun ba zai yiwu ai wannan mustahili ba zai yiwu ba to tun da ya zama gwanin yaƙi bai kai shekara ashirin ba yanzu sai kafin ya kai sittin ne sannan za a ce kuma yanzu a ce mishi bai iya yaƙi ba walakin la ra'ayi liman la yuba ma ba ra'ayi ga wanda ba abin shi ko an samu gwarzo ba mai bin shi ai kenan sai dai ya zama gwarzon shi kadai abin da imam ali fuskanta kenan wannan kuma maganan da yayi yana karshen rayuwarsa kusan wannan huduban tana da cikin kusan hudubobin karshen rayuwa don bai daɗe ba aka aka kashe shi bayan wannan ya shahada bai daɗe ba na mana cewa ainihin ya ainihin an ya shahada yana kamar shekara 63 ne ko da amma nan kamar ya ce zarabtu ala 60 ya na kusa 60 ko ba lura ba kaga yan shekaru kalilan suka rai wannan ya nuna kama a lokacin kila yana ko 58 ko da tara zittu ne eh haka ne ya wuce kenan ma ba ba na kusa bane zaraftu ala sittin zidtu ala alaiha wayarwa nifum bi ma'ana haka ne zarabtu din ma ba yana nufin na kusa ne ba na na na ƙara ne na ƙara a kan 60 kaga 60 da wani abu ke kuma ya shahada yana da shekara 63 ne ko da hudu to kaga in haka nan ne kaga gab da gab da eh haka ne gab da shahadarsa ne wannan magana da yan da yan kwanaki ba shekaru ba amma lakin la ra'aya liman la yuqar ba ra'ayi ga wanda ba biyayya gare shi ko kana da ra'ayi ka san abin da ya kamata a yi amma ba wanda zai bi ka to kuma ina ra'ayin yake ga in inda za a bi ka za a yi nasara to an kya bi ka to a za a sami nasara ba nasaran kenan shi ne a wani abin da wani ina karanta wani abu a wannan intanet ne ina bin tarihin Genghis Khan sarkin Mongol to sai na karanta wani wani cikin rubutun suka ce da yawan mutane a yammacin duniya sun ɗauka Genghis Khan ainihin mutum ne wanda yake bai busassiyar zuciya ka kausa mai kuma dabbanci abin nan suna ci savage and barbaric to da irin irin dabbanci da kuma irin kausawa irin wani sai amma sai suka ce to amma mutumin nan fa shi ya kafa daula tun daga kuryan gabas na ƙasan mongolia har ya zuwa yammacin duniya har turai a cikin turai ya ci da yaki suka ce irin wanda ya kafa irin wannan kakkamar daura baya da za ka ce masa wani mara ilmi ne wani kakkausa ne wani dai wannan aikin genius in ji mai rubutu wai aikin genius ne lallai wannan kai baka san ma'anan genius ba genius bai yana nufin mai hazaka a cikin tarihi an nuna shi Genghis Khan ko sunansa ba zai iya rubuta ba san bai iya rubutu da karatu ba kuma ya taɓa cewa shi bai gama amfanin rubutu ba ko da kyawun tarihi an ce ya sa a kirkiro musu su ma rubutunsu na rashin mongo aka sami masu ma'anar suka kirkiro musu suka shiga aka yasa aka karantar da mutanensa amma shi har ya mutu bai iya rubutu ba bai iya rubutu da karatu an kawo takarda sai a karanta masa to lallai Genghis Khan ba wani haziki ba salon mulki ma'auya ne ya bi dun ya zo bayan ma'auya ne ya barna a musulmi lokacin mangwalawa irin barnan da suka yi musulmi ba kaɗan ba ne ba musulmi ko suka mai barna ba sun ma mutanen sin barna birnin pikin wannan babban birnin china na yanzu sun ribda garin ne kakakaf suka yi dalan asusuwa sai da garin yi watanni na cin wuta ba su bar ko kaza mai rai ba an sake gina gare ne gaba ɗaya sun kashe kowa da ke garin haka kuma ɗabi'ar su yake duk garin da suka kama za su rubda garin ne kaka su kashe kowa da kowa yakan ce musu ma kar ku bar tobali akan tobali kuma mata da yara da tsofaffi da kowa da duk yanka kowa ake da haka Genghis Khan ya kafa daula din saboda ka in kun yi saranda ku mutu in ba ku yi saranda ba ku mutu akalla in kun saranda za a zo a tattara mazaje a yanka wani lokaci a yi mamata ta dai a kwashe sannan a kida a jinsafta cewa ya iya gini ko kira ko saka ko sassaka in ya iya wani sana'a dauke shi a je a bautar da shi sauran kuma a yanka su ko kun yi saranda abin da yake na in ba ku yi saranda ba kila kashe kun ya fi muni kila ya kona ku da wuta wai amma sai suka ce genius su ku a cikin karatun mana mun nuna lalle irin umurnin da kola ko jikan Genghis Khan don bayan Genghis Khan ya mutu sunan shi Tamujin Genghis Khan da harshen sai yana nufin babban sarki ne Khan sarki ke Genghis kuma da yaran su magwalawa din yana nufin babba wato babban sarki bayan shi taimujin ya mutu ɗansa ya gada kofolai bayan ɗansa kofolai ana na kama ya je ga jika holako kuma mun ga inda holako na muka karanta nan ya tsaya shalofin da ya umarci kaninsa manko manko ka ya ce masa in ka je ka rubda duk gari ka kashe kowa da kowa haka hulaku shi ma ya rika yi ya shi ya rika bagadad ya kashe kowa da kowa har da irin wanda suke ce sarkin musulmi bayan kuma ya yi saranda ne shi sarkin musulmin bagadad din ya yi saranda ne ya ce to ya yarda sannan bayan ne ya ce kar ku bar tobali akan tobali aka rika bagadad kakakam aka kama sarkin ya ce bai kamata a shekar da jinin sarki ba sarki ne bai kamata a zubar da jininsa sai aka nannaɗe shi a darduma aka dunga ɗakawa sai da ya mutu sannan aka ɗauki darduma aka wurga a kogin furat kuma aka yanka kowa da ya gaji sarauta a banul abbas kakakaf don dama ɗabi'ansu ne duk garin da suka ci da yaƙi to duk wanda ya gaji sarauta sai an yanka shi kowaye mace da namiji duk garin da suka ci da gida maka ka'ida ne saboda ka duk sun kashe duk abbasawa to amma sai ya zama a kowane dan gidan jinin abbas din banar abbas jinin sarki musulmi wanda yake kauye a lokacin da aka yi wannan abin saboda ka shi kama kama har ya isa misra aka tabbatar da cewa shine sai sai misra suka nada shi a matsayin sabon sultan har shi wala ko yana ta mamaki a ga akan ba an kashe kowa da kowa ba suka ce ai to lalle wannan sun tabbatar dan sarki ne amma ba shi a cikin wanda aka kashe ba wai na musulmi ko ina duk inda tun lokacin Temujin duk inda suka ci da yaƙi to duk jinin sarauta sai an yanka shi ka'ida baya da za a bar wani wanda ya gaji sarauta to da Allah wannan irin nau'i to kuma shi abinda suka so sai ma manzon Allah kenan ai sun so duk wani wanda yake da dangantaka da annabi sai sun yanka abinda su wa'annan suka so su yake duk hankoransu a jamal ne ko a ko a sifin ne ko a naharwa ne duk manufansu ita ce kwara ɗaya za su kashe imam ali su kashe hassan da husaini su kashe duk cikan dangin annabi kuma wannan buri suka ci gaba da shi a zaman imam husaini wanda suka yankan kauna a karbala za su gama da gidan ne kakakaf in wannan shine dabaran yaki to kamar yadda na karanta muku sharhi na wannan ma akwai karin sharhi kaɗan har ma da wata hudu ba da shi amirul mumini ne ya yi shi ma a sharhi ya kawo ba shi a cikin nati ɗin mutum yana da irin wannan ya duba shafi juz'i na biyu kenan juz'i na biyu shafi 87 nan ya ce ainihin an ruwaito daga ibrahim daga abdullah bin qais daga habib bin afif ya ce na kasance tare da ashras bin hassan albakari a ambar a maslah din na mun basar ma'anar maslah shine wajen kafa inda ake fugur fugur wanda ake shigo ma kasa yakan zama akwai mayaka na sun dake a nan kafin ya ke shigo gari to shi nan kamar da makaranta a wannan sharhin shi ya ce sunan amil din imam ali alaihi salam a ambar sunansa hassan bin hassan a cikin wannan a cikin huduban imam ali ya ce hassan bin hassan amma sai yana ce ashiras bin hassan ya ce sunansa to shi nan sai ya ce wannan mai ruwa yana cewa ina tare da ashiras bin hassan albakari shine hassan bin hassan albakari a amba a maslaha dinta yayin da ba sai ina jin mai duwa zai ga ina karanta ina faɗi da Hausa ne amma da Larabci aka rubuta yayin da ainihin Sufyan bin Auf ya kawo mana hari da sassafe a cikin rundunoni kata'i wato rundunoni bataliya bataliya wanda tamra'ul absaru minha wato sun suna cika gari fahaluna wallah suka rutsa da mu wallahi ta kowane janibi su kake gani hudu da iyakan ganin ka wa alimna idh ra'aynahum annahu laysa lana taqatun bihim wala wala bad wala yad kai wala yad muka san cewa nan da muka gansu muka tabbatar da cewa to lallai ba mu da iko da su kuma ba mu da hannu gare su wato ba mu da karfi da mu iya fuskantar su na ana kiran hannu karfi don da shi ake kamu فخرج إليه صاحبنا وقد تفرقنا فلم يلقهم نصفنا sai sahibinmu wane ne sahibinmu shi ashiras bin hassan albakari amir din amirul mu'minin a wannan gari sai ya fito ya fita masu muku mun rarrabu wato ainihin falam yalqahum nasfuna bai sami taimakon mu ba wa ayyamullahi laqad qatalnahum fa asanna qitalahum mun yaƙi su mun kyautata aiki yaƙan su hatta karhuna har sai da suka suka ji tsoron mu thumma nazala sahibuna wa huwa yatlu qawluhu ta'ala wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru ma badalu tabdila sai shi Hassan bin Hassan kenan ko kuma Asharat bin Hassan kamar yadda ya zo a nan sai ya sauka yana faɗin wannan wato ga alama dai an fi ƙarfin su sai yana cewa wa minhum man qada nahbahu yana karanta wannan aya wa minhum man yantadiru ma badalu tabdila thumma qala lana sun yace da mu man kana la yuridu liqa allahi wa la yudibu nafsan bil mauti fala yakhruj an al qarya ma dumna nuqatiluhu wanda baya baya nufin gamuwa da Allah baya son yanzu ya ji gamu da Allah baya son ya ji ga Allah kenan yanzu kuma ba ransa ba ta natsuwa da mutuwa to ya fice daga gari a yayin da muke yakan su fa inna fa inna fa in fa inna qitalana iyahum shagilun lahum an an talabi harbi domin ya yakan mu da su zai shagaltar da su ga neman mai gudu wato kenan shi hasa ne ke gama jama'a to wanda duk baya kaunan gamuwa da Allah kuma ransa ba ta natsu da mutuwa ba to lokacin gudu yayi yayin da mu da muke kaɗaɗin za mu fuskance su yayin da muke yakan su yakan da muke musu zai shagaltar da su ba su ga mai gudu ba saboda ka duk wanda baya kauna wannan to ya gudu wa man arada ma inda lahi fa ma inda lahi khairul lil abrar wanda duk ke son abin da ke wurin Allah to abin da ke gun Allah shi yafi ga mutane na gargaru wato yazo mu yazo mu buga har a kashe mu kenan mu je ga Allah thumma nazal wato ya hau kan mun bari kenan yayi wannan hudu ba thumma nazal fi 30 rajul sannan ya sauka ga mutum uku mutum 30 shi mai rawa ya ce fa hammamtu bin nuzuli ma wani ma na so in sauka mu je a kwama din thumma abatu nafsi sai rana ta kima wasu takadama huwa wa ashabuhu shi da sabansa su talatin ɗin suka gabata fa qatalu hatta qutulu rahimakumullah suka yaki har duk aka kashe su Allah ya rahamshe su wan sarafna nahnu munhazimin mu kuma muka juya muka zuba a guje shi mai ruwa yana cikin wanda suka danna a guje قال إبراهيم وقدم إلجو iljun min ahlil ambar ala aliyin alayhi salam yace ilj wata kabila ce ta zimmiyai su ba musulmi ne ba su wanda kafiran amana su suka je su suka tafi wajen ali alayhi salam fa akhba fa to wannan fa akhbarahu al-habab to wannan kadima mutum ya nuna kan mutum ɗaya ne rajulun min kufaril ilj to mu wani mutum kenan daga cikin ilj mutanen ilj su ilj din gari ne kusa da ambar amma su ba musulmi ne ba su amma zaman sun yi amana da musulmi to sai shi wani ba ilje kenan ya tafi ya ba imam ali labarin ga abin da ya faru a ambar shi hassan bin hassan ko ashirat bin hassan ya tsaya da ke da shi da mutanensa don an kashe su kuma sauran mutane sun watse kuma sojojin ma'auya sun shiga gari sun barnan da suka yi sun kwashe dokiyoyi sun ci zarafin mata sun tafi da su fasa idan mumba ba haɗa banna wa ƙar sannan sai imam ali hawo kan mumbari ya yi mutane hudu ba ya ce ina a hakumul bakare kar usiba bil amba dan uwanku babakare ajras ashras kai ko ashras ko hassan bin hassan ya wuri ana kiran shi haka an kashe shi a amba wa huwa mutta'izun la ya khafu maka yana mai daukaka wato mai mai izza ya an kashe shi da izza ke ba jin tsoron abin da ya kasance wa tara ma inda lahi ala duniya ya zabi abin da ke wajen Allah kan duniya fan fantadabu ilaihim hatta tulaqu ku yi nuduba ya zuwa gare su har ku ci masu kun san nuduba shine shine rugun tsumi ke akwai wani addu'a addu'ar nuduba wato rugun tsumi to kun san rugun tsumi irin yadda akan yi addu'a wato idan idan dafifin mutane suka taso da irin takbirori da da hailaloli da kuma waƙoƙin yaƙi da sauransu zai mai za a kira wannan rugun tsumin yaƙi to ku yi masu nuru ba ma'ana ku yi masu rugun tsumi a haɗu a je a nufi an bar ɗin bai asabtun minhum tsarafan an kaltumuhum anil iraq abadan ma ba in kun sami wani ɓangare nasu to ku kawar da su har abada ya gabarin iraq wato yanzu a to ku yi dafifi ku nufi can in kun samu sun su koya masu darasi wanda ba su sake mafarkin shigowa iraq ba har abada bayan da amir umar ya faɗi wannan sun masakata an raja an yi jibo awai takallon mu min kuma takallon sai shiru yana fatan su amsa mashi ko kuma wani mai magana ya magana me kuke tsammani idan amir ya zo ya wannan magana a cikin jama'a ce to kun ji abin da ya faru a amba saboda haka yanzu jama'a a shirya a yi rugu a yi masu rugun tsumi in an gansu a koya masu darasi kana tsammanin mayaka mai za a shi sun yi Allahu akbar Allahu mun ji mun bi mun ji mun bi amirul mu'minin aka za a ji duk abin ya kamata ya rudu sai ya ji tsit ba wanda ya ce komi ya shiru ko ya ji wani ya ansa ba wanda ya ce komi ba slogan ba takabir ba ba komi shiru kaji Allah ya sauki falam yanbis ahadun minhum bi kalima ba wanda ya faɗi kalma ko ɗaya fit sun ji mutuwa falan ma ra'a samtahum nazar yayin da amirul mu'minin ya ji sun shiru sai ya sauka akan mumbari ba wanda ya ce komi وخرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة يبني يبني yana tafiya da kaba har sai da kai bayan gari wani wani wuri ana ce masa nukhaila tana yi wa gonar dabinai ne a bayan gari kufa ko ta unguwa a bayan garin kufa amma daga nukhaila din yana nufin kamar gonar dabinai ne a can bayan garin kufa to ya kama ya haifi ta gari ana wannan su yamshu na harfahu sai mutane sun shiga shiga bin shi shi shi wato shi kadai yana tafiya kuma mutane na biye suna bin shi suna zuwa falamma hatta hata bihi qaumun min ashrafin hawan su mutane daga manya manya da tawon su suka kewaye shi fa qalu irji amirul mu'min wa nahnu naktik suka ce amirul mu'min ka koma mu za mu wadatar da kai wato mu za mu je mai yakin ba sai ka je da kanka kala fa qala sai ce da su ma takfuna ni wala takfuna anfusakum da me za ku isar mini alhali ba ku isar maka wa kanku ba wato da me za ku kayan ba ku kare tun da lokacin da aka ce guje ya mai suka yi shiru suka yi to yanzu kuma za su ce ai mun wadatar da kai ba sai ka je ba inda ba ku wadatar da kanku ba za ku wadatar da ni falam ya zalu bihi hatta sarrafuhu ila manzili ba su gushi ba suna ta roƙonsa dai to ya koma da gida ya koma ne har sai da ya dawo faraja wa huwa wajimun ka'id ya dawo yana mai bakin ciki da wajin da kai wato abin ya dame shi kwarai ka san wannan ba karamin masifa bane ko a ce mayaka tsaye ka san in aka caza su ina har da kamar ka ji aji irin da ce jama'a ku yi musu rugun tsumi ku koya musu darasi a dandana musu kuda ba za su dawo kasan nan ba har abada me kamata shi sojoji sun Allahu akbar Allah a ji kawai duk kowa ne duk abin ana ana cewa ai har abada su da su zo nan wani ya ce ai na so ina ai ba su dun ba su ba san ba mu san da labarin ba ne kaya kaya amma tsaye ta aka yi harisawa mu ba mutanen kufa ba ne na bayyana ya in zazzaki
ودعا سعيد بن قيس الحمداني سي امير المؤمنين كرا سعيد بن قيس الحمداني فبعثه من النخيله من النخيله في ثمانيه الاف يا ايكيشي daga nukhaila nan bayan gari a cikin mutane dubu takwas alhali jeshi din sufyan bin auf duka duka dubu shida ne da wadalika annahu ukhbira ne ko ukhbira anna al-qawma ja'u fi jam'in kathir saboda an bashi labarin cewa su mutanen bagamide din na shi sufyan bin auf suna da yawan gaske saboda haka sai ya tura mutum dubu takwas فخرج سعيد بن قيس على شاطئ الفرات في طلب سفيان بن عوف sannan sai tura shi wannan sa'id bin qais ya bi gefen furat yana neman sufyan bin auf shi wannan bagamidan da abu sufyan ya turo hatta idza balaga anat har sai da ya kai anat sunan gari ne ya ce baladun bainar ruka wa hit qaryatin min al-anbar a cikin karatun mun karanta cewa shi Sufyan bin Awu ya biya bi wani gari ana ce masa Hit yana arewa da Ambar to nan kuma wannan ana cikin nan tsakanin Ruka da Hit ne wannan kuma wata alƙarya ce daga cikin alƙaryoyin Ambar din sarraha amamahu Hani bin Khattab al-Hamdani Hani Hani bin al-khattab bahamda ne kuma yana gabansa fatta ba asarahum ya bi gurbin su wato su sauka nan ya sauka nan yana bin ina suke hatta da hada adanir ard kad adda kinshir bin bin waqad fatuhu fansar har sai da ya shiga kasan kinsar bin waqad suka kowace masa wato ya tabbatar cewa sun riga sun tafi don kamar umarnin ma'awaya ga ga Sufyan bin Auf shine in ya kai harin nan da nan ya dawo ai yana ce masa wa iyaka wal kufa kar ka ce zaka wuce kufa kar ka ka sami nasara a ambar ka ce zaka wuce kufa ka dawo ne manufan wannan shine a firgitar da mutane a ba su tsoro kuma ce duk garin da ka cimma akan hanya ka rubda garin to haka nan sai sai zan ba su cin masa ba sannan sai sai ya dawo قال من رواية ولبس علي عليه السلام ترى في فيه الكآبة والحزن إمام علي زونا عليه السلام أنا إيجن abin nan bakin ciki tare da shi da da ka'aba da huzun duk daya ana iya ganin a ransa a bacin dangane da abin da ya faru hatta kadima alaihi sa'id bin qais hadda sa'id bin qais ya dawo wa kana tilka al-ayyam alila tilka tilka al-ayyam alila falam ya zama a wayannan kwanakin bai da lafiya shi imam ke falam ya kamduhu min alqaul bai iya miƙewa ya yi magana da mutane kamar da abin da yake so ya fara ba fajarasa bi babu sudda allati tasir ila masjid sai ko ya zauna a kofar da ake ce mata babu sudda wadda take take saduwa da masallaci daga gidansa kenan wa ma'ahu ibnahu hasan wa husain alayhi masallam yana tare da ayan hasan da husain alayhi masallam wa abdullah ibn ja'far da abdullah bin ja'far wada a sa'adan maulahu ya kira sa'ad maulan maulansa fada fa ilaihi alkitab ya bashi rubutu a rubuce wa amarahu an yaqra'ahu ala nas sane umurce shi miƙe karanta mutane fa kama sa'ad bi haythu yastami yastami ali alayhi salam sautu sai sa'ad ya miƙe a inda ali alayhi salam yana iya jin muryarsa in yana karanta mutane sakon imam ali wai sun ma ya rudu na tsara yana kuma ijin mai mutane suka suka ce sun makara a hadihi rubatul lati na hannu fi shaqqa wannan kuga a wannan ruwa nuna wannan hudubar da muka karanta ta 27 din nan imam ali ba ba ya fada ne da baki ba ya rubuta ne ya bayar aka karanta maulansa ana ce masa sa'ad shi ya hau ya karanta قال يأتي من رواية أنا أتألك وأن فقر عن ذلك وذكر أن القائم إليه على عرض نفسه عليه جندب بن عفيف الأزدي nan sai har na gaba yake ci ainihin sannan ya koya summa amara al-haris al-awar al-hamdani fa nada fi nas sannan sai bayan an karanta wannan huduba ga mutane sannan sai ce ma shi ma marke ne ya umurci wani ana ce mashi awar alhamharis al'awar bin alhamdani ya ce ya shela a mutane ga shela da ya ce shi aina man ya shitari nafsahu li rabbihi wa ya bi duniyahu bi akhiratihi wane ne mai sayar da ran wane ne zai sayar da ransa ga ubangijinsa ya kuma sayar da duniyansa da lahiransa wato wane ne zai sayar da ransa domin saboda Allah wa kuma zai sai da duniya wato ya ba da duniya don ya sami lahira tallan kenan asbihu gadan bin ruhba duk wanda ya yarda wato ya sai- ya ba da ransa don Allah ya sai da duniyarsa don ya sami lahira gobe da sassafe kuwaye gari kuna wani wuri da ake ce masa ruhba insha Allah ruhba a bayan gari kenan fili ne ko mu haɗu a roba wala ya haduru illa sadiqun niyyati fi sayr ma'an kada wani ya halarto sai mai wanda ya gazgata niyya a tafiya tare da mu wanda daga gaske za shi ne ya sai da ransa saboda Allah ya sayar da duniyarsa don ya sami lahira wal jihad li aduwina da kuma yaƙan maƙin mu wanda wanda ke da wannan niyyar shine kawai zai fito fa asbaha wa laysa bir ruhbati illa duna thalathu mi'a thalathu mi'a eh da da aka waye gari aka je ruhba din nan mutum nawa aka gani ba su kai 300 ba shela fa kaji shela shela ne da da wahala an yi shela ne wane ne zai zai sai da ransa don Allah wa zai sai da duniyansa don ya sami lahira to zuwa suka fito ba su kai ɗari uku ba falan ma aradahum yanzu su mutane suna aikin barkono ne Hmm? kamar sun ci gaba da yi suna son mai rigima ne ko mutum mutum ba su kai ɗari uku ba wanda suka fita falamma aradahum da yayin da ya gansu kala laukanu alfan kana li fihim ra'ayi da sun kai dubu da ina da ra'ayi da mutum wannan a ce a samu sun dubu wanda suka ba da ransu fi sabilillah to da sai zama ina da ra'ayi wato in ce yanzu mu tafi ke amma ba su kai dubun ba ba su kai ɗari uku ba ɗari biyu da yan kai wata hukumun ya ta zaro waɗansu mutane suka zo suna ka- kawo uzur to wallahi mu ma za mu so mu fita amma ga dalili wani kowa ne yana ba da dalilin sa ne fakala waje al-mu'azzirun a cikin alqur'ani suratu toba da yau zana lahu wa qalu lil- a cikin alqur'ani wato wayan su mu'azzirun suka zo suna kawo uzuri ga manzon Allah don ai musu izini su zauna bayan da aka da jawo kai harin tabuka kenan mu'azzirun suka zo suna kakkawa uzurori wata hallafar mukazzibun in ji amirin mun ci to jawaja al mu'azziruna wata hallafar mukazzibun tahalluf ana ce masa jinkiri da hausa amma an nufi- abin nufi mutum ya za- ya zaman sa dirshan bai je yaki ba shine tahalluf ne shine jinkiri din wato wanda suka ki zuwa yaki kenan tahallafar mukazzibun masu makaryata su- su- sun zaman su a gida sun ci su fita wa makafa ayyaman badiyan huznahu shadidul ka'aba amirul mu'minin ya kwanaki a cikin wannan hali yana mai bakin ciki kwarai thumma jama'an nasu thumma jama'an nasa fa adaba mai tara mutane musu hudu fakar wannan hudu ban bashi a cikin najir balaga fakar yace amma ba'd ayyuhan nas ya ku mutane mun sha fitar amma ba'd فوالله لأهل مس- مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار في العرب يتي والله متانن غرونكو wannan gari na ku ke cikin garuruwa sun fi ansar cikin larabawa zuwa ne a wannan ansar ko san ansar zuwa ya ansar wanda suka tambaye taimaki annabi a madina mutanen madina da suka taimaki annabi su ne ansar wanda suka yi hijira tare da shi kuma daga maka su ne muhajiri to wato ku mutanen garin nan a cikin garuruwa to wallahi kun kun fi kun ma nunnunka ansarawa wanda suka taimaki annabi a madina wa ma kanu yawma a tsawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi mana uhu wa man ma'ahu min al-muhajirin hatta yuballiga risalati rabbih illa qabilatayn ba waɗansu ne suka kasance suka ba manzon Allah abinda ba su hana shi ba da wanda ke tare da shi na muhajirin ba har ya iya isar da saƙo saƙon saƙonin ubangijinsa sai ƙabilu biyu kawai wato ƙabilu biyu ne kawai suka kara annabi suka da shi da wanda suka hijira tare da shi suka ba su duk abin da suke bukata wajen wannan kariya din suka ba su gidajen kwana da gonakin noma da kantunan ciniki suka kuma fito da takubban suka kare su kabiloli biyu ne kawai so su ne kabilun nan kabilolin nan na ansa ausu da hazaraj ƙariban maulida wanda mahaifansu kusan kusa ne wato dun da da da da ausu da hazaraj ana cewa 'ya'yan mace ɗaya ne wato ubansu daban-daban ne amma mace ɗaya ta haife su ma huma bi aqdami arab milada ba su suka fi daɗewar laraba a haihuwa ba wato kun san kabila suka fara daga mutum ne aus din nan mutum ne hazaraj ma mutum ne wasu ana ce mata ƙi ƙi na ita ma mace ko ƙaila ƙaila na ita ma mace ce wanda suke ita ta haifi aus ta haifi hazaraj duk sunan kabilu da kakan ji sunan mutum ne galiba an kaji an ce azd hamdan da gamid ina kamar wannan ba gamide gamidi ina an ci asalin ma shi shi sunansa ko amur ne shi gamid ina to sai ainihin an yi su a rikici ne sai ya sasanta tsakani sai aka ce tagan madana da sulhihi kaza aka ce kamar aka an kira shi sunan dan bode aka ce tagan madana kullahu da rahmati to tagan madana wato sai daga nan sai ana ce mishi gamid gamid sai ya zama ‘ya'yansa ana ce musu gamidawa to sunan ƙabilun laraba duk za ka sunan mutum ɗaya ne sai a kira su mutanen da sunan mutum to su wa'annan ansar ɗinnan ‘ya'yan aus da hazraj ba su ne suka fi daɗewan haihuwa ba kun san an ce banu az az an daɗe da haihuwa shi tuntuni saboda haka ‘ya'yan az ɗinnan suna tsayawan ko uz ko hamdan ko in su ƙabiloli ko gatfan ko irin kabilolin da suka daɗe na larabawa ɗin nan za ku samu cewa su sun daɗe tuntuni saboda aka son ransa idan aka samu mutum aka ce ku ƴaƴan wane ne sai aka ce yaushe aka yi wane ne sai aka ce yau shekara ɗari uku kenan da rasuwansa to kaga yanzu jikokin za ka same su birjit kenan ko ba lura ba yawa to idan kun baranta a ce a ɗari shida ko ɗari tara ko dubu wannan kabilar ƴaƴan wannan za su kasance rusurut hululu da yawan gaske to su hausu da hazzaraj ba su suka fi daɗewa laraba a haihuwa ba wato kabilu ne da ba su daɗe da kafuwa ba wala bi aksar adadan ba kuma suka fi sauran kabilun larabawa yawa ba فلما آووا النبي صلى الله عليه وآله وأصابه ونصروا الله ودينه رمتهم العرب عن قوس واحدة yayin da suka tara annabi wato suka da sahabbansa ya zuwa garin su ke annabi tara sahabbansa gashi kuma su shi kuma duk laraba suna gaba da wannan annabi kaga wato kenan ausu da hazara nan yanzu sai suka zama duk sauran sun yanke duk wani zumunci da sauran larabawa wa ma bainahum wa bainal yahud min al-hilf da yarjejeniyar da ke tsakaninsu da yahudu duk da ma yahuda kabilolinsu guda uku din nan sun zo sun zauna sun zama halifan aus da hadaraj ne an ce banu qainuka sun zama halifan aus ne banu banu nadir da banu quraiza sun zama halifan halifan hadaraj saboda haka wayannan halifan aus ne wannan halifan hadaraj ne halifi shine kaman abin nan ko da hausa muna cewa halifi shine ka zo kana karkashin kariyan wani wato kun yi kamar yarjejeniya domin su kabilolin suna zaman kabila kabila ne tunda ka ga gari zaka ga kabila guda ke zauna ciki to in wani ya zo ba dan kabilan bai shiga ya shiga garin to dole zai ga saje da wani gida ne gidan su dauke shi kamar dan su sai a ce wannan fa shi ma banuwa ne sai a ce halifin suwa ne ko ba lura ba wato in ka taba shi kamar ka taba yan wayancan kenan to su kuma ainihin suka yanke tsakanin abin da ke tsakaninsu na hilf shine yarjejeniyar zaman lafiya da suke da shi da yahud wa nasabu li ali najdin wa tihama wa ali makkata wa limama wa ala al-hazmi wa sahal wa qamu qanat ad-din suka suka nasabta wato adawa kenan ma'ana ga dukkanin mutanen najd da tihama da mutanen makka da yamama tihama dai maka ne dama najad wani wata ƙasa ce daban najad da tihama tihama maka inda maka take tihama ake domin kasa ne wanda yake kasa in ka kwatanta da inda suke bisa shi yasa ake ce masa tihama da mutanen maka da mutanen yamama yamama kuma na can eh, kudu ne kasa wajen wajen yaman wa ahlul hazn wa sahal da mutanen tudu da kwari duk aka bata da kowa wato duk suka yanke zumunci da kowa suka zama kowa ya zama abokin gaban su saboda sun kare annabi wa qamu qanata din suka tsaida ainihin abin nan mashigin addini qanat shine kamar mashi- irin kamar wannan mashigin su nan shi qanat ake ce mishi shine ka ka ka- ka haƙa hanyar ruwa ya sadu da babban kogi ya rika kawo ruwa din to suka tabbatar da wannan mashigi na addini wato suka buɗe hanya wadda addini zai kwararo ma'ana ke wa sabaru ta ta hamasar jalad su, jalad suka kuma daure a ƙarƙashin wato wahaloli na yaƙoƙi dun jilad yana nufin saran takobi ne jilad ko, ko, ko dukan bulala ko saran takobi ana ce mahauni ma jallad hauni mai fillan waya jalla da ake ce mishi to jilla da kamar tsarin takubba ke wato suka dake akan wahalolin yaƙoƙin da aka dunga kawo musu hatta da nasil arabu da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har laraba duk suka addinantu ga annabi wato suka sun kuyu suka bi annabi war'a minhum qurrata ayni qabla an yaqbida Allahu azza wa jalla ilay ya ga natsuwan ido daga gare su su ansar ke wayannan kabilu yaga sun natsa mashi ido kafin Allah ya karbe shi ya zuwa gare shi wato kafin manzo Allah ya bar duniya sai da ansara wannan wanda suka taimake shi dama a maka yana shan wahala suka ce ya zo garin su za su kare shi ya kozo suka kuma kare shi duk suka bata da laraba- larabawan duniya da kabilun duniya da yahudun duniya duk aka aba- duk aka kai musu hari dai suka dake da takubban su har addini nan ya kafu daram har manzo Allah ran- ransa ya natsu kafin ya bar duniya kaga taimakon addini ke wanda asarawi Allah suka yi Allah ya rahmace su wa antumul yawma fin nas aktharu min ulaika zalika zaman fil arab yau ku wayannan mutane ku mutanen kufa a yau ba yau yau din ne ba ba na wancan lokacin amirul mu'min wannan hudubar amirul mu'minin ne a lokacin da yake magana yake cewa to ku yau kun fi waɗancan mutane a wancan lokaci a cikin larabawa wato ku mutanen kuma yau da za ku taimaki da za ku taimaki amirul mu'min addinin nan ya kafu da kun ma fi yawan ansar faƙama ilaihi rajulun adamu duwa wato sai wani mutum dogo sharbebe ya miƙe faƙala ma an tabi muhammadin wa- wa- wala nahnu bi ulaika alladhina zakarta in ji wani mutum mutum wani mutum dogo ya miƙe kai ai ba muhammadu bane mu kun ba irin wani ba wa'ancan bane mu ba ansar bane kai ba muhammadu bane mu kun ba ansar bane fakara alaihi salam sai ali alaihi salam ya ce da shi sam'an tusin i- sam'an a a sin sam'an tusin ijaba ka kyautata ji za ka kyautata za ka kyautata ansuwa wato in ka ji abin da ake ga maka ka gane to in za ka mai da jawabi za ka faɗi abu mai daidai daidai wa kamar aka ga maka magana ka fahimta in kana so ka mai da jawabi ai za ka faɗi jawabin daidai da abin da aka yi aka yi magana akai ko kamar an tambaye ka wani abu sai baka gane tambayan ba sai ka ansa daidai Mhm. farkon farkon abu in an mu tambaye ka ka gane me aka tambaye ka sannan ka bada amsa muhimmin abu ne wajen wajen ji ka kyautata ji tukunna ka ji kyautata ji sai ka kyautata amsa a wajen tambaya fa kam da mutum a wajen tambaya a jarrabawa yakan sami sifiri saboda bai gane tambayan da aka yi mishi saboda shi an tambaye shi wani abu ne sai ya faɗi wani abu daban kuma sifiri za a bashi saboda ba ko da amsan dai ba tana da kyau amma ba abin da aka tambaye shi ba to shine sai sai- bishi bishi wannan kamar wato amir amir mai ya ce mashi ka kyautata jin abin da nake faɗa sai ka kyautata an sa mai sakalat sakalat kuma tawakir kamar sakalat kuma habul dinan ko sakalat kuma ummahatukum wannan da larabci akan ce haka nan wato uwarka sai barinka kamar kamar kamar abin nan ma- magana ne na zargi tobi ne ne da kakkausan murya in mun fassara shi da wasu tarjama ba zai ma'ana ba saboda ba haushi baya cewa haka wato kamar idan balarabe ya ce maka uwarka ta yi barin to za ka ji zafi don ya ya zage ka ba karamin zagi ba uwa ta ta yi bari na kamar to koda da hausa ne aka ce ina ma uwarka barin ka dai ka san an- an gama maka zagi ko ko kamar misali mai mai zagi ya ce ai ina ma uwarka ta yi barin ka ne wato bata ma yabe ka ba aka ce lokacin da imam Hussein ya gaya muhurul bin yazid ya ce sakalatu umaka ya shiru ya ce kat da wani ne ya gaya min wani mag- wannan maganan ba kai ba da ba zan yi shi ba zan kyale shi ba amma ni ina ina ne am- ina ambaton mahaifiyarka yar manzon Allah wato shi shi imam Hussein ya ce muhurul bin yazid o o- ina uwarka ta barin ka sai ce kat da wani ne ya gaya da shi ma sai ya rama amma yanzu ina shi ina ambaton sakal ga sayyida Fatima az-Zahra sai ya shiru to sai sai sai wannan sai sai sai kuma yan shi ce sakalat kuma fawaki wato masu bari su barar da ku ma ta zidu da ni illa kan ba ku kara man komai sai bakin ciki hal ahbartu kuma anni muhammad na ce muku ni muhammad ne wa annakum al ansar na ce ku ansar ne inna ma darabtu lakum masalan na ba ku misali ne yanzu misalin kana ba da labarin ai a lokacin annabi da sahabbansa yaƙi suke jaba ja sai a ce to ku sahabbai ku sahabbai wa inna ma arju an an tata an tata asubihim ina fatan ku yi koyi da su ne to naga hadari yana yana sasowa da kura ko masu aikin barkono ba su yi ba kuran ma zai tsara magana wato kenan wannan maganan da da wannan da da mutum ya yi da kuma jawabin da Amir Umar ya ba shi yana da muhimmanci domin mutane na mana irin wannan har yanzu suna da wannan magana duk lokacin da ake koya mu- ake ga musu cewa ga abin da annabi yi sai su ce to kai annabi ne in aka ce ga abin da saba annabi ku sabai to eh ba mu ba annabi bane ba sabai bane amma da wa ake koyi Mhm, saboda haka ana ana baka misali ne ke koyi da wa'in bayan Allah na gargaro da suka wuce ko ba a lura ba yawa to kun ga tun a lokacin wani ya ce wani wani dogo sharbe ne ya miƙe ya ce ma an tabi muhammadin wa wa ma na hana bi ba wala ikra qaw allazi dhakart kai ba muhammad bane mun kuma wayannan mutanen da kake faɗa bane yace yace to da ka kyautata ji da ka ba da amsa daidai ai ban ce ban ce muku ni Muhammad bane ban kuma ce ku ansar bane ina ba ku misali ne don ku koyi da su domin su larab su ansar sun taimaki annabi addini na kuma yau gashi da kuma za ku yi koyi da irin aikin su da kun taimake ni addinin nan ya kafa shi ne ma'ana ba wani to insha Allah da yake hadari yana mana barazana sauran da mu karanta ba wannan da muka karanta ya wadatar insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi tahiri Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirye da ke ciki ka tabbatar da mu a kan. ka ba mu ikon koyi da ayyukan bayan ka na gargaru da guje ma miyagun ayyuka na fajiran bayan ka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفرنا وارحمنا واصلح ذات بيننا واللي بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنوا الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين